جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله علامة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد تا malam shekul imamul kudwa na alamatul mujtahid shekul islam muwaffaquddin ibn qudama rahmatullahi alai ibn qudama ya rasu 620 rahmatullahi alai darasin mu na karshe insha Allah kuma na goma tilka asharatun kamila za mu tashi gaba ta 83 daga wannan daura da muke gabatarwa daga cibiyar matadarul qira'ati as-salafiyya ta Najeriya za mu tashi ne inda Allah shi gafarta malam yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahlil qibla bi dhanbin mu ahlus sunna ba ma kafirta wani daga cikin masu kallon qibla masu sallah wato ba ma kafirta su da zunubi dan zunubi kadai mu kafirta musulmi malam yace ba ma wannan wala nukhrijuhu anil islami bi amalin ba ma fidda shi daga musulunci da aiki duka wannan ba tafarkin mu bane sannan kuma ba manhajin mu bane domin su khawarij suka ce mai aikata kabira kafir ne khalidun finna eh su wannan khawarij kenan duk mai aikata babban laifi kawai kafiri ne kuma zai dawwama a wuta su kuma mu'tazila suka ce wanda yake aikata babban laifi ba imani imani ya fita ya fita daga har imani sannan ba mumini bane ba kuma kafiri bane yana manzila baina manzilatai ne mun ji usul nasa a cikin ijma'u salam eh shi manzila ce yake baina manzilatai ne kuma huwa kharijin finnari ga su ma kenan mu'tazila kenan to su ahlus sunna kan ba sa kafirta musulmi da laifi da zunubi ko da kabira a cikin wani kafiri ne kai tsaye a'a ba sa wannan malam yace wanar alhajja wal jihad madiyan ma da'ati kulli imamin barran kana aw fajira wa salatul juma'a khalfahum ja'iza malam yace har yau ya ce har yau dai muna ganin hajji da jihadi abubuwan da suke wanzazzu tare da ma'ada'ati kulli imamin tare da ɗa'a ga dukkanin wani jagora shugaba barran kana au fajira na gari ne ko na banza a'a muna ganin za a yi mai ɗa'a ba za a yi mai tawayi ba ba za a yi mashi fito na fito ba wa salatul juma'a da kuma sanar juma'a khalfahum a bayan su ja'iza hamuje hukuncin wanda ya zo ya cikin su amma kuma ya koma ya sake ta wanje hukuncin wannan so da haka kabira ba ta sa mutum ya zama kafiri yanzu duba wa in da'ifatani minal mu'minina haga minal mu'minina qatatalu fa aslihu to kaga sai aka bar shi da sunan shi na mumini gane ku sai aka bar shi da sunan shi na mumini na'am da akwai alkitar amma sai aka bar wannan ukuwa din murid da cewar wannan kuma kabira ce kaga inda kafu ne haga da ai an kura wannan wannan ukuwa ta imani ko da sai ba kure ta ba قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث min aslul iman abubuwa guda uku suna daga cikin asalin imani alkaffu amman qala la ilaha illallah kamewa da kada a yaki wanda ya ce la ilaha illallah wala nukaffiruhu bi dhanbin ba za mu kafirtar da shi ba da laifi wala nukhrijuhu min al-islam bi amal haka ba za mu fitar da shi daga musulunci ba da aiki wal jihadu madin wal jihadi madin jihadi abin da yake wanzacce mun ba atan Allah azza wa jalla tunda Allah ya aiko ni hatta yuqatila akhir ummatin dajjal har a yaƙi ƙarshen al'umma ta dajjal la yubdiluhu jawru ja'ir zaluncin mai zalunci bai ɓata shi wala adlu adil ko adalcin mai adalci wal imanu bil aqdar da imani da kaddara wasu gaban da za ga nan duk za ga mun yi su ma a baya so suna da inganci da kuma wasu adilla a kai amma idan ka ɗauki shi wannan hadithin da abu dawud ya fidda shi a da'ifi ne shekul albani cikin da'ifin jami ya ba a fashi man ka ɗauki gaɓoɓin za ka samu suna da dalili a kai wannan kenan malam ya ce wa minas sunna har yau yana daga cikin sunna tawalli ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sunna ce ta ba kaso sunna kaso malaman sunna wa mahabbatihim kaso sahabban nan ka nuna musu kauna wa zikru mahasinihim da ambatan ayyukan su kyawawa wa tarahum alaihim da niwa musu gafara da kuma rahama wal istighfar lahu niwa musu gafara walkaffu an zikiri masawi'ihim da kuma kamewa daga ambatan abubuwan sun da suke munana na kusakurai da sauransu wa ma shajara bainahum da abin da ya gudana tsakanin su wa atiqadu fadlihim mutum ya kudirta wato falala tasu wa ma'rifatu sabiqatihim mutum ya san kuma wato wanda ya rigayi wani inda suka yi fintinkau da kuma wanda suke da wannan sabaqiyya din Allahu ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سنة أقوى عبد الله سوسي جمد صحابي هذا الكف أم an masawi ihim kaga ga hadisin la tasubbu ashabi a mutuncin su da sauransu kaga ga hadisin na mawqalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa inna ahadakum dan lalle dayan ku law anfaqa mithla uhudin dhahaba da zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhud da zinari na zinari ma balaga mudda ahadihim ba zai kai rabin muddin ɗaya daga cikin su ba shi ko in ya ciyar wala nasifa ko kuma rabi ma to kada ka ciyar da dutsen uhudu to ga shi wannan da yake da ma balaga mudda ahadihim ba ka yi mudu nasu ba ko ma rabin shi saboda wannan abin da gare su na falala to malin ya ce wa mina sunna har yau yana daga cikin sunna الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ترضي رضي الله عن عن أمهات المؤمنين كنا رضي الله عن عائشة رضي الله عن حفصة وهكذا ترضي جاء ما تم من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسني أمهات المؤمنين وأزواجه أمهات يا المؤمنين المطهرات ما سيسألكي al-mubarra'at waɗanda suka kubuta min kulli su daga dukkanin wani cutarwa ko wani abun banza ko abun da yake na alfasha afdaluhum mafi mafi falala a cikin matan annabi khadija khadija bintu huwailid na farko wata ce wato Khadija bintu Khuwailid wato umma auladihi kenan idan ka cire Ibrahim wa wulduhu min hakhala Ibrahim wa wulduhu min hakhala Ibrahim lakin Ibrahima da min Mariya so da haka yan annabi gaba ɗayan su na Khadija ne radiyallahu anha wanda ta rasu a shekara ta ɗari ta ta goma afuwan min albisa har da goma kamar mai iraji na ƙara zero guda kuma kira sai an kawo shayi ga ta goma kama kama kamar bi'isa kenan kamar mai iraji na to wannan khadija ke na radiyallahu anha bayan ta sai ta biyu annabi bai auro wata ba tare da khadija yasa ai kowa ga wata rana lokacin da Aisha ta zo ta shiga cikin sha'anin annabi da Aisha annabi fara bata ya fara karanta mata sai da aka ɗauki kwanaki to kaza kaza kaza idan baki san wace ce wannan Khadija ba ta man kaza ta man kaza ta kaza a ta gane cewa kai lalle ba gara a shiru ne gara dai a da yi shiru ko game da maganar nan to Khadija ai wato manya ne sai kuma ta biyu Aisha Aisha bintu Abi Bakar na Siddiq ga haida mastan Aisha yau ma tare da shi to kun ga su zasu tare da Aisha yau ga yau ga haida masta na na Aisha bintu Abi Bakar na Siddiq to kun ga ita ma tana da faila sosai da sosai ta rasuka ta hamsin da takwas shi fa Abu Hurairah hamsin da bakwai na to bayan Aisha as-siddiqa bintu siddiq allati bara'aha Allah fi kitabihi wacce Allah ya wanke ta ya kubutar da ita a cikin littafin shi na Qur'ani aka malam ayoyi goma malam shafi guda aka a cikin nur Allah yana wanke Aisha fi kitabihi zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah ta annaba a duniya da kuma lahira ko kaci kuka so kenan faman ƙarafa ha duk wanda ya wa Aisha ƙazafi bima bara Allahu minu ga abin da Allah ya wanke ta Allah ya wanke ta to faqad kafara billahi al-azim ya kafarce wa Allah tunda har ga Allah ya kubutar da ita amma kuma kai saboda rashin arziki ka dinga mata ka tura wannan ƙazafin su ma duk sun tuba da suka fada a cikin a cikin wannan to wannan kenan haɗewa batun annabi haga akwai sauraku bintu zama'a eh saboda wadda ta rasu hamsin da hudu bayan hijira akwai hafsa bintu umar ibn khattab kuma tana daga cikinsu wanda rasuwarta arba'in da ɗaya bayan hijira ga zainab bintu huzaima alhilaliya kina ummul masaki ita ma wadda rasuwarta shekara ta nawa zainab ummu salama fa hind bintu abi umayya zainab ga zainab bintu jahshin ta ma ta rasu maka ta ashirin ga juwairiya bintu al-harith al-khuzaiya sosta hamsin da shida ga ummu habiba ramla bintu abi sufyan ga safiya bintu huyai ga maimuna bintu al-harith ko to da haka dai mata da gaba ɗayan su ummahatul mu'minina ne malamin cewa afdalu zawjatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malin ya ce mafi falala ta matan annabi sallallahu alaihi wasallama khadija ta ce tsawon farko wa aisha radiyallahu anhu ma sai aisha to kuma dukkaninsu wali kullum minhu ma maziya ala al-ukhra e kowace tana da inda take da fifiko a kan watanta gane ko kowace tana da fifiko a kan watanta haga fali khadija bayan ta in ka ɗauko khadija fi awwal islam farkon shiga musuluncin ma ma laysa li aisha min sabaq ayyuka ma bata bata duniyar ma gaba daya a wannan ga shonin babu shiga aisha da wannan sabaqiyya din kaga wal mu'azara wan nusra ga karfafa ta wa annabi da ta taimake ke shi ga sha bata da wannan ko bata da wannan malisu da khadija min ba bata da ita aisha a za ka samu ita ma akwai abubuwan da za ga take da su ita ma na maziya irin mai dame a ga akwai irin nashiral ilm na ta ai malama ce ita malama ce sosai aisha ai ba ka san malama ba wani al'umma irin ta da kuma amfani da al'umma gashi kuma ga Allah ya wanke ta daga abin da aka jefe ta a Qur'ani to kawo ko wannan shi ma ga wata wata maziyya ce su haka akwai dalilai da sauransu akan wannan sannan kuma da yace mu je matanin mu Muawiya Muawiya kharul mu'minin Muawiya khalin mu'mini ne wakatin wahayin lahi marubucin wahayin Allah ne wakatin wahayin lahi marubucin wahayin Allah ne ahadu khulafa'il muslimina ɗaya daga cikin khalifofi na musulmai ma'awiya ibn abi sufyan ko kinan malam yace wa min sunna yana daga cikin sunna as-sam'u wa ta'a li a'immatil muslimin ji da da'a ga jagororin musulmai wa umara'il mu'minina da shugabannin muminai barrihim wa fajirihim nagar ko na banza za a yi biyayya da da'a ga shugaba malam ya amuru bi ma'asiyatillah matukar dai ba su yi umarni ba da saban Allah fa innahu la ta'a li ahadin fi ma'asiyatillah don ba a ma kowa da'a ga sabawa Allah to ne kina abin da ake so kenan hakuri zaluncin shugaba a yi hakuri ka nemi haƙƙin naka a wajen Allah shi kenan to amma ziga al'umma da sauransu duka wannan bai taɓa kawo mafita ko ko sauki da sauransu dan annabi ya faɗa za a samu shugabannin nan su zo wannan la ta zuna bi hudai wala yastannuna bi sunnati sannan kuma ce yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun kaban ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu to afala nuqatiluhum ba za mu yaƙe su ba yanzu na bai ce la ma sallu la ma sallu hadithin muslim shi yasa irin maganganun da ake ni kamar da muka faɗa su ne suke ingiza don wata ɓanna ta auku idan ka je ga littafin muktasar ta haƙiƙi na muktasar na sahihu muslim wannan albani yayi ta haƙiƙi Muhammad zai iya tura ku shi idan kuna da bukata sai ku ji yana da kyau sosai da sosai ta hakiki na muktasar na sayi musulun ga albani da zo kan hadisin usama sai ce ya anil mujaharata bil inkar alal umara'i fil mala'i yace abinda ake so a gaya maka wato mujahara bayyana inkari bayyana musu ga shugabanni fil mala'i a cikin mutane a hudu ba ne ko a wa'azi ko a makaranta yace li'annal inkara jaharan mimma yuksha aqibatu yace domin inkari a bayyane a zo ana inkari a mambari ko a juma'a inkarin nan a bayyane na daga cikin abin da ake tsoron makomashi kamar tafaqa fil inkari ala usmana jaharan idna sha'a minhu qatluhu yace kamar yanda inkarin da ake wa Uthman a bayyane wannan shi kawo kashe Usman inkarin da aka yi wa Uthman a bayyane shi ne abin da ya kawo katulu nawawi shi ma yake yake faɗa yake cewa ga wannan hadisin yake cewa wa fihil adabu ma'al umara a cikin hadisin akwai tausasawa ga shugabanni wa lutufu bihin yace domin wannan shine ya kai ga kisan Usman irin wannan azo din nan a ci gaba da sawa al'umma damuwa ana cin mutuncin shugaban ana iskaɗin darajar su da nuna cewar kawai azzalamai ne kaza da sauransu to nan shine ba mu nauyi a cikin alminhaj in ka duba haka shi ma shekul albani da haka in aka ce nasiha ce ko ta faɗakarwa babu laifi dai ka samu wannan ba da jagawa ba ne je bila ka je gan shi ka je ce to jagaba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba shi ke misali ta ƙare idan kan baka samu wannan ikon ba da ba ce maka ba dole dama sai kai malam ya ce wa man waliyar khilafa wanda ya samu khilafa ta kalifanci waje tama alaihin nas mutane suka haɗu ga wannan mutane suka haɗu wara dubihi sannan kuma suka yarda da shi au galabahum bi saifi ko kuma kawai rufa-rufa kamun ƙarfi akai da takobi akai ta cuwa-cuwa da magudi hatta sarar khalifa har zama khalifa wasu miya amiral mu'minin aka kira shi kuma amiral mu'minina to waje ba da'atu ya waje ba a miƙa ko ta wani hali ya zo ko ta wani hali ne ya zo wa harumat mukhalafatu sannan kuma saba mashi haramun ne haka ko ta samu wannan kalifancin demokuraɗiyya ne ko ba ita ba kuma dai menene to shi kenan dai shugaba dai ne haramun ne a saba mashi wal khuruji alayhi ko a mashi khuruji fito na fito wa shakku asal muslimin da kuma keta sandar musulmi haɗin kan musulmi to wannan kenan sai malam ya ce wa mina sunna daga ƙarshe malam yake kulle mana da cewar yana daga cikin sunna hijranu ahlil bid'a kaurace wa yan bid'a za ga wannan ma ana ambata shi a cikin aqida dan last year kaga don su na goron sallah babba cikin ijma kaga mun ta kawo labarai irin wannan inda magabata suke zafi akan kusantar yan bid'a yan bid'a hajira ake musu hijranu ahlil bid'a kaurace wa yan bid'a wa mubayanatihim da yan hannun riga da su amma sai ga wani ma har zuwa ke ringa runguma su makari ko su ɗaya da wuce na ka samu wannan ko kuma ko kuma kai takanas ka ta yi majalisar makari da sunan karatu ko ziyara ko wani abu da sauransu mini mai kana inda sun da kake da gaske to ina ka samu wannan ko mutum ya sa littafin yan bida ana karantawa a kai ka je ka karanta littafin ka in kana da bukata inda bukata sai ka zo ka yi naƙadin littafin kai martanin shi amma ba a ɗauko littafin yan bida'a a sa za a koyar da al'umma wani sai ya zo ya kwasho ta shubha da sauransu misali ba a ba a yi to sunna ba a gama koyon sunna ba ba ku gama da naku na gida ba to akan za ku ɗauko kuma na waje misali ku zawa karanta to kaga malam ya ce wa tarkul jidali da barin jidali wal husumat da husuma jayayya da duk wannan bai cikin tafarkin ahlus sunna fi dina cikin addini wa tarkun nazar fi kutubil mubtadi'a da barin nazari da karatu a cikin tafayin bid'a wal isra da kuma sauraro ma ila kalamihi magazancin su sai baka wasu virus baka sani ba wa kullu muhdathatin fi dini bid'a dukkanin wani abu da aka ƙididdiga aka ƙage shi ga addini wanda ce wannan wannan bida'a ne wa kullu muttasimin bi ghairil islami dukkanin wanda ya siffantu da abin da ba musulunci ba wa sunna abin da ba sunna ba to mubtadi'un wannan bid'a ne a kan rafida kamar rafida masu zaƙewa ga alal baituko suna kafirta don wanda ba su ba cikin sahabbai ko kuma sun ga faskantar da su ma wannan rafida kenan in shi'a haka sai kuma su waye ce wal jahamiyya haka jahamiyya su ma su ma wannan jami'a su ma su ma wasu ne da suka samu bata a nisba ce ga jaham ibnu safwan eh su ma wasu batattun ne a lamba guda suna da abubuwa game da jabar daga kaddara da kuma imani da sauransu duk za ka ga akwai a ka'idinansu a kai da murɗa ma'ana da sauransu to haka wal khawarij wal qadariyya wal jahmiyya wal khawa da kuma khawarij khawarijawa waɗanda suke halasta wanda suka halasta kitali na Ali ibn Abi Talib saboda kawai at-takim masu kuma su kuma masu huruji ga ga imami in saba ma sunna da kuma su kafirta duk wani mai babban laifi su ce kuma zai shiga wuta zai dawwama a ciki to wannan kaga su ne khawarij wal qadariyya da kuma qadariyya masu kura kaddara daga cikin aikin bawa kawai bawa na da irada kawai yana da kudura tashi ta kan kanshi eh wanda ya fara zuwa da wannan kaga ma'abad aljuhani a ƙarshen zamanin sahabbai haka wal murji'a sai kuma murji'a masu irja'ul amal anil iman za su ce kawai su babu aiki ba aiki ga imani gaba ɗaya kawai ba mu wani wani al'amar imani kawai al'ikira ne kawai bil kalbi da haka ta fasike a wajensu kaga mumini ne bi cikakken imani to haka sai kuma suwa karramiya ko mu'tazila da mu'tazila mu'tazila atba'u wasil ibnu ibnu ata eh suma wal karramiya da karramiya atba muhammad ibn karram wannan su 255 masu tashbihi da sauran abubuwa su ma irin nasu sai kuma suwa ونظرائهم kullabiyya kuma nazara'ihim da ire-iren su fa hadhihi firaq dalla Allah ya ce wannan firaq ne kungiyoyi ne wanda suke na bata wa qawaiful bid'a da kuma kungiyoyi raba-raba wanda suke na yan bid'a a'azana Allahu minha Allah kai mana tsari da su mana cewa amma bin nisbati ila imami amma ga abin da ya shafi imami amma bin nisbati ila imam wato ba imam ba na shugaba na al'umma a imam fi furu'iddin ga furu'a na addini fikihun addini imami ga fikihun addini ka dawa'iful arba kamar dawa'iful arba din nan su abu hanifa abu hanifa annoman ibn thabit al-kufi ko wannan su ɗari da hamsin malik shine na biyu abu abdullahi malik ibn anas wanda muka ce rasuwarsa ɗari da saba'in da tara amu shafi'i abu abdullahi muhammad ɗan idrisa shafi'i wanda ya rasu ɗari biyu da hudu da kuma alhambali abu abdullahi ahmad ibn hanbal wanda ya rasu ɗari biyu da arba'in da ɗaya duk da akwai wasu mazahifin irin su zahiriya zaidiyya da sauransu da su wannan masu shahara ba irin waɗancan dai guda hudun to malam ce kamar wannan dai guda hudun to ce falaisa bi mazmum to nan ba abin zargi ba ne idan an samu wato sabawa idan an samu sabani tsakani a nan bangaren fikihu to nan ba abin zargi ba ne fa inna liktilafa fil furu'i rahma domin shi ikhtilafi ga furu'a ga fikihu shi rahama ne gane ko ya shiga cikin rahama ta Allah da kuma afuwa ta Allah in ka ɗauki ga matsalar bani bani ƙuraiza la yusalli yanna ahadun al'asra illa fi bani ƙuraiza gane ya ce masu kada wanda ya sallah daga cikin ku sai ta la'asar sai a bani ƙuraiza to ya ga sallar la'asar kuma ta zo kamun su kai wasu suka jinkirta sallah basibai da suka je banu ƙwaraiza wasu kuma suka ce a lokacin sallah ya yi to kamata ya yi mai sallah wasu kuma suka ce a a ai tunda an ce kada mu yi sai mun je to kuma nan bai wala min kiran nabi ala ahadin minhu bai mu kawo musu ba a wannan fikihu ne an an samu sabani na fikihu wanda shi wannan yanzu da magama karatu na ne alhamis kaga matsala ce fiki ya maka kawo sai gashi an samu mazhabi kusan bakwai ko takwas kaga zo nan sabanin kaga shi ya da cikin rahama ta Allah to shine abin da ake so nan tabbatar maka amma da yace wal mukhtalifuna fihi masu sabani a ciki fihi mahmudun fi ikhtilafihim su abin gode masu nema a cikin sabanin nasu musabuna fi tahalihim ana ba su lada a cikin wannan kokarin nasu da suka yi wa ikhtilafukum rahma wasi'a sabanin su rahama ce mai yalwa wattifaquhum hujja qati'a in suka haɗu kuma wannan hujja ce yankalkiya ita ma nas'alullah ay ya'simana min al-bid'a wal fitna Allah muke roƙo ya tsare mu daga bid'a da kuma fitina wa yuhyiyana alal islami was sunna amin Allah ya raya mu akan musulunci da kuma sunna wa yaj'alana mimman yattabi'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil hayati Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ci gaba da kokari wajen bin manzanka a waya shura na fi zumratihi ba'al mamat Allah ka tayar da mu cikin tawagar shi bayan mun mutu da rahmatihi wa fadlihi amin wa hadha akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima alhamdulillah alhamdulillah kun ga an zo ƙarshe na wannan littafi na lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad na muwafaquddin ibn qudama cikin darussa goma gaskiya an takaita sosai takaita da ta wuce ma takaitawa to amma tunda mun ce daura ce kawai dan haska ne alhamdulillah dai cikin ikon Allah a wannan zama mun kawo ƙarshen wannan karatu Allah ya karɓa mana Allah ya datar da mu ga wanda yake daidai sakwarai kuma Allah ya yafe mana Allah ya tabbatar da mu akan sunna da kuma aiki da ita ya tsare mu daga bid'a da kuma auka mata Abu Muhammad zai ke mantini a na so a ce ni ma wani daga cikin manya-manyan malamai namu na Kaduna Malam Muhammad Abdullahi As-Salafi wanda a Kaduna markazu Ahlul Hadith malami na ne rahmatullahi alai a cikin wannan watan na Jumadal Akhira a wannan shekara ta 1446 a cikin kuma wannan watan na Disamba wanda shine 2024 Allah ya karɓe shi na Alhamis kenan a makon da makon da ya gabata Alhamis da muka kulle karatu sati ɗaya da rasuwa kenan Alhamis da muka kulle karatu sati ɗaya da rasuwan malam kenan kuma sati uku kamar rasuwan malam ya rubuta wasiya da ya bari game da mashin ɗin sha za a yi da shi kuma wasu da yake wa al'umma ta musulman duniya gaba ɗaya suwa su yi mai sallah sannan kuma suwa ya wakilta ma suwa ya wakilta ma wakafin abin da ya bari na kasa suwa da littattafai da sauransu da wanda zai mai sallah sati uku kamar su idan ya bar wasiya gaba ɗaya ya bari na su ma a karatun mu karanta wasiyar na feji hudu ne amma da haka insha Allah za mu karanta ta domin da su ya ɗauka malamin mu ne sosai bawan Allah muhakkik ne sosai yana da rubuce-rubuce ƙanana yadda baka tunani da hausa kuma yake yin su da hausa yake yin su yana da rubuce masail daban-daban shine wanda yake da sabuwar budurwa a gidan musulmi bulb na farko da na biyu yanzu haka akwai aikin da yake yi ya rasu ɗin sai ya hal labarai domin tarbiyyar yara labarai ke kwakwalwa a musulunci don su taimaka wurin tarbiyya ta yara to za ka muna sanya waɗannan labaran a cikin wata majmu'a ta mu ta filin fatawa na mata to wannan dai lokaci da ya yi kuma an ce ya yi tarihin shi gab da zai rasu ya kammala na dakta yana yana faɗa ya daga cikin malaman da ko fatawa suka yi to zai wahala ka ga na samu wannan fatawar alhamdulillah as-salafi kaduna Allah ya gafarta mashi Allah ya fi mashi Allah ya albarkaci abin da aka bari na ilimi da iyali da karatu Allah ya ba mu guzurin isa zuwa gare su Allah ya sanya shi a cikin yalwa ta rahamar shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله